أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم ويومنا لاربا شاشد قوة رمضان hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da 28 ga watan hudu miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2021 muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul wato al-a'raf a jiya mun tsaya akan aya ta 166 zuwa aya ta 167 to a yau za mu komo aya ta 166 saboda suna da alaƙa da wannan ayar ba za mu iya yin bayanin ta ba kai tsaye kenan za mu tashi akan aya ta 155 zuwa ta 156 a shafi na 170 a cikin suratul a'raf muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya آمين ala ramma Allah ya ce waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari yana daga cikin abin da annabi Musa ya roƙe shi, ya ce, An ta waliyuna faghfir lana, Allah ka gafarta muna, na al'amru muradu bihi du'a, mun ce ka koma cikin littattafai na balaga, musamman li- littafi na wato albalaga na Abdul Aziz Al-Atiq ɗan ƙasar Suriya, Doktor, yana da littattafai guda uku cikin ilimin balaga, kana iya ka koma cikin su ka gama ani waɗanda al'amuri ke ɗauka. Ina fata an fahimce ni. Faghfir lana, Allah ka gafarta mana, warhamna Allah ka ji kanmu wa anta khairul ghafirin Allah kai ne mafi alkhairin masu gafara sai ce waktub lana sai ya zamanto wa anta khairul ghafirina yana matsayin abin da suke kira cikin ilimin nahau da ilimin balaga ana kiransa al-i'tirab za a sai da wata magana sai a dan gitto da wani abu sannan sai a ci gaba domin ighfir fi'li amrina irham fi'li amrina uktub fi'li amrina kenan suna da alaka da juna amma anta khairul ghafirina sai zama to an gitto shi da saboda ya ce wato faghfir lana to gafaran nan ita ta ake son a nuna nau'i irin na gafara na Allah shi yasa kawo i'tiradi sannan ya ci gaba da addu'a shi yasa al-i'tirad a ilimin balaga yana da muhimmanci sosai sosai za a iya gitta magana sai an ja kalma sun kai goma sannan a ciki ko a kawo kalma sun kai talatin sannan a ciki in baka sani ba shi ke nan sai ka shiga cikin matsala ina fata an fahimce ni an gane ko to don haka dai eh, yana da kyau ɗalibi ilimi ya fahimci wannan amma bari dan bada misali guda biyu saboda eh, wani lokacin eh, ba da misali yana sa ɗalibi ya fahimta a cikin suratul baqara Allah ce inna fi khalqis samawati wal ardi kaga inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar ya kamata a ce la ayatin liqaumin yaqilun amma sai ce inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabba wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bayna as-sama'i wal ardi yace la ayatin ai inna fil khalqi la ayatin amma sai aka bijiro da wannan duk kana nan kana jira sai an faɗi wannan misali na biyu قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها سنا أحب إليكم من الله ورسوله to shi yasa ake cewa al-i'tirab daliban ilimi musamman da ke jami'a suna iya su yi dirasa kan al-i'tirab ko fil qur'an al-karim ko fi juz'in min al-qur'an al-karim da asbabuhu da hukmuhu da hikmatuhu da abin da ya kama da haka da fatan dai an gani al-muhimmu dai yace waktub lana Allah kuma ka rubuta muna ko ka wajabta muna ko Allah ka ba mu duk wannan ba yana nuna cewa ba Allah ana iya tilastar da shi mun faɗa nan al'amru muradu bihi addu'a wato abin nan Allah ka bamu fi hadhihi dunya mun ka ce fi hadhihi alhayati dunya ko kuma fi hadhihi da ad-dunya sai aka shafe shi wato a wannan duniya hasana Allah ka bamu mai kyau mun yi bayani kan wannan shi ba jiya shi na matsayin sifa ko ko shi ya tashi daga sifa ya zan suna duk dai ma'anar dai ba za ta canza ba almuhimmu dai mai kyau ake nufi wa fil akhirah sannan kuma a lahira Allah ka bamu rayuwa kyakkyawa mun ce Allah subhanahu wata'ala shi yake da duniya shi yake da lahira kenan roƙon Allah duniya ta kai wato akwai alamu na rashin rabu ga ɗan adam domin wanda adda duniya da lahira an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala shi ke da duniya shi ke da lahira to ya za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala duniya kawai kenan kai kanka ya nuna cewa duniya kawai ta dame ka to shi yasa kake ganin musulmi mai rauni imani sai kaga rayuwa sai tana siffantuwa da irin wato rayuwar kafirai saboda duniya kawai kake ganin ta dame shi gashi musulmi ne amma saboda rauni imani sai kaga kawai duk al'amarin da babu duniya ciki ba ka ganin shi ciki to wannan alama ce ta abin nan shi yasa kaga in dai sun gane ka da geme irin waɗannan mutane ko sun gane ka da hulla ko sun ji zancen wa'azi ina waɗannan mutane ba za su yarda ba ku sha inuwa guda da su a'a ko kuma da ka zo ga wuri idan ba za su iya tada ka ba kuma ko kuma wurin ba nasu bane to shi kenan sai su daure huska sai su daure huska saboda mi saboda suna ganin ga wanda zai zo ya bata musu rayuwarsu mai zuwa ya bata hira mai kawo zancen akwai lahira a yi biyayya a yi karatu a iya karatun alkur'ani a shirya ma lahira to su ba su sun shi mai cewa an yi bako wata gabdicen wancan karci mai cewa an buɗe wani sabon resto inda ake zuwa ana cashewa tare da 'yan mata mai cewa a je bakin flash mai cewa a je a yi wasa da manya-manyan motoci mai cewa ga wuraren da ya kamata a tahi a yi rawa da daddare ga inda ya kamata a je a yi zina da mata ga kasashen da ya kamata a tahi a je a manya-manyan otal a more ga yadda za a yi a ji daɗin rayuwar duniya shine abin da ya dame su to wannan wato musulmi zaka iske in bai an ba rayuwar shi ta koma kamar irin ta kafirai saboda su kafirai zancen lahira bai ma ko taso wani musulmi imani da ita ba to shi ko musulmin da ya imani da lahira amma kuma imanin shi mai rauni sai ka iske ba da shi da kafiran kawai abin da ke bambanta su kaɗan da Allah kai muna tsari inna hudna ilaik annabi Musa ce inna mu hudna ilaika mun shirye zuwa gare ka bayani ya gabata akan wannan kalma hudna daga wato shiriya ne an gane ko ma'ana mun shiryu zuwa gare ka shi yasa wani daga cikin shu'ara mai yin irin alghaf na yare kamar abin da yake cewa ya rabba zambi hudhud wasjud ka annaka hudhud ya rabba zambi an gane ko ni to nan da ya ce rabb rabbi asalin shi shine wanda amma abucin abu shi yasa ake cewa rabbul baiti ina fatan an fahimce ni rabbul baiti ko rabbatul baiti matar gida da haka kalma ta rabbu ba kullun take nufin Allah ba shi yasa da yawan dalibai rabbud dabbati wanda ajjaye da dabba ko kuma wanda wanda ya sayi dabba mamallakin sa kenan kenan kalma ta rabbu tana daukar ma'ana daban-daban tana daukar asayid tana daukar kaza kadiba cikin alwujuh wan nazair na imamu damaghani muna cewa dami gani ashe dama gani ne wato nisba zuwa ga abin nan wannan malamin ya kawo kalima ta rabbu ko ma'ana nawa take dauka a cikin alkur'ani a iya nashi bincike da haka kai hattara kada ka sa tsammanin kullu in an ka ce rabbu Allah ake nufi ba haka nan bane tau yace ya rabbar zambi inji shi yiwon ga sha'ir ko kuma wato mai rajis ya rabbar zambi ya kai ubangijin zunubi mai aikata zunubi kenan hud hud hud ka shari'a hud ka shari'a wasjud ka yi sujada ga Allah ka annaka kamar kai hud hud wani tsuntsu da aka cewa huda huda wa tafaqqada at-tayra fa qala maliya ra'ala al-huda huda am kana min al-ghaibin to huda huda sunan tsuntsuna can kuma hud hud fi'ili amri da mai mai tuso biyu qala Allah subhanahu wata'ala yace azabi an gane ko azabata ko azabiya muka ce imamu nafi da imamu abu ja'far sun karanta azabiya azabi Allah ce azabata usibu bihi man asha ina wato samar da ita ko ina hada ta da wanda na so an gane asabahu ya sa ya shafe shi da wani abu an gane ko wato man asha'u isabatahu sai shafe maf'ulun bihi an gane ko galibi qur'ani zaka iske yana shafe fi'ili na mashi'a galibi ina fata an fahimci ni da wato da an ce walau sha'a lahadakum ajma'in ai walau sha'a hidayatakum lahadakum ajma'in walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a ai walau sha'a rabbuka imana man fil ardi la'amana man fil ardi kulluhum jami'a cikin qur'ani yawa yawa yawa yawa yawa yake an gane ko walau sha'a Allahu la jama'ahum ala al-huda ai walau sha'a Allahu hidayatahum la jama'ahum ala al-huda gashi nan barjat cikin alqur'ani wa rahmati wasi'at kulli shay Allah ya ce rahamata ta kewaye komai rahama Allah ta kewaye komai amma rahama Allah guda biyu ce akwai wadda ta game a nan duniya akwai wadda a can lahira wato ta keɓanta ga waɗanda suka yi imani shi yasa Allah ce to fa sa'aktubuha zan tabbatar da ita lillazina yattaquna ga waɗanda suke jin tsoron Allah ko ga waɗanda suka sanya kariya tsakanin su da azaba Allah kidan fa sa'aktubuha lillazina yattaquna an-nara fa sa'aktubuha lillazina yattaquni waɗanda suke jin tsoro na ko fa sa'aktubuha lillazina yattaquna ma'asi ga waɗanda suke jin tsoron saba min waɗanda suke jin tsoron saba ma Allah su suke tsoron wuta waɗanda suke tsoron wuta su suke tsoron Allah waɗanda suke tsoron Allah su suke tsoron wuta su suke tsoron sabon Allah duk abin da ka kaddara nan babu wani wani abu wani bambanci da tsakanin su ka san wani ɗalibi sun shi sai ya abin nan an ce yattaquna suke jin tsoron mu shikenan an tsaya nan to duk abin da ka kaddara wanda ba zai saba ma ma'ana ba kaddara shi amma dai ma'anar za ta koma zuwa ga abu guda ban sani ko an fahimta ba wa yu'tuna zakata kuma suke ba da zakka muka ce nan zakka waɗansu sun ce zakka ta aiki su yi aiki ba ma'ana su ba da zakkar jikin su don Allah ya halitta jikin ne don ayi ibada da shi amma muka ce zance mafi inganci shine zakka wadda Allah subhanahu wata'ala ya farlanta ta dukiya wallazina hum bi ayatina yu'minun muka ce su ne waɗanda suke yin imani da ayoyin mu ba wai da waɗanda suke yin imani da ayoyin mu ba domin masu ba da zakka da masu tsoron Allah su ne suke yin imani da ayoyin Allah duk wanda bai imani da ayoyin Allah ba ba zai bada zakka ba dan haka sai muka ce wannan wawun sunanta ajiya wawu tanzilu sifati manzilatu sawati mun yi bayanin wannan ina fata kun ce sifofi na amma an dauke su kamar zati ce aka rarraba su duk da yake suna komawa zuwa ga abu guda wallahu ta'ala a'lam to sai mu je aya ta gaba al-rahman alladhina yattabi'una الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون to ajiya mun kawo wato wani bayani ko wata ka'ida ta tafsiri muka ce allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiya shi ake kira at-tafsir wato tafsirul qur'ani bil qur'ani al muttasil aya wadda ta fassara ta aya wadda suna haɗe wani lokacin yana zuwa cikin aya guda muka ce falan walli yannaka qiblatan tardaha zamu baka alqibla to fa walli wajhaka shatr almasjid alharam ka maida huskarka wajen masallaci mai alfarma muka ce kaga kai ina aka fassara shine qibla kin an gane ko kuma wani lokaci almuttasil zai iya zuwa cikin sura daya kamar alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin na'am muka ce malaman tafsiri suke cewa allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya yana daga cikin abin da ake kira tafsirul qur'ani bil qur'an wato al-muttasil in an ka ce tafsirul qur'ani bil qur'ani al-muttasil shine wanda aya za ta zo abin da zai fassara ta ko ya zama to cikin aya guda ne ko ko ya zama to wato cikin ayoyi daban-daban ne الذين يتبعون الرسول النبي الأمية كننن أنفسر دا الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون سننكما أقوي تفسير القرآن بالقرآن المنفصل tafsirul qur'ani bil qur'an al munfasil shine yadda za a fassara wata aya ina fata an fahimce ni amma ya zamanto ba jere suke ba wani lokaci suna iya zamantowa wato cikin sura guda mun bada misalin wannan ajiya ko kuma su zamanto cikin surori ne wannan tana wannan sura wannan tana wannan sura wannan yana daga cikin ka'idodin tafsiri da ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya fahimce su da kyau malamai suke cewa idan muka duba a cikin littattafan da suka yi bayani yana da kyau ka san littattafan da suke bayani yadda ake tafsirin alkur'ani da alkur'ani da binciken da yake ba da bayanin irin waɗannan ka'idodi da kasansu zan ɗan ɗebo kaɗan daga cikin su saboda amfanin ɗalibai masu bincike na farko idan kana son ka san yadda ake tafsirin alkur'ani da alkur'ani abu na farko ka koma cikin muqaddima ta adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na muhammad al-amin ash-shanqiti ya kawo su ka'idodi cikin muqaddima yadda zaka gane ake yadda ake tafsirin al-qur'ani da qur'ani sannan kuma tafsirul qur'ani bil qur'ani al-muttasil majalla ta kasar kuwait ta shari'a ta kawo wani bincike da wani doktor ya gabatar sunansa tafsirul qur'ani bil qur'an at-ta'sil wa at-tatbiq doktor husayn ali husayn al-harbi wanda ya gabatar da wannan bincike a dubu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a adadi wato abin nan na tis'in a shekara ta ashirin da bakwai na buɗe wannan majalla ɗin ina fata an fahimce ni ko fara buga ta sannan kuma daga ciki akwai su'ad ko karim ce ko kuraim ban sani ba ta yi wani bincike yana na saman internet cikin wato multaqal ahlut tafsir tafsirul qur'an bil qur'an sannan kuma akwai wani dan saudiya ya gabatar da bincike tafsirul qur'an bil qur'an dr ahmad muhammad al buraidi sannan kuma akwai tafsirul qur'an bil qur'an dr muhsin bin hamid al mutairi sannan babban malamin hadisi nan da ake kira Ahmad Shakir da ya zo wajen tahqiqin littafin Ibn Kathir da irin binciken da ya akan shi wato ayyukan da ya masa da ya zo kan tafsirin Qur'ani da Al-Qur'ani hadisan yana iya ikhtisarin su ya shafe wadansu dan wadansu sun isan ma wadansu amma da ya zo kan ayoyi sai ce bai shafe ko guda ba li ahammiyati tafsiril Qur'ani bil Qur'an to dan haka yana da kyau dalibi ya sallita tafan da suke tafsirin Al-Qur'ani da Al-Qur'ani الذين يتبعون الرسول النبي الأمي waɗanda suke bi kenan shi allazina tafsiri na na allazina yattaquna mun gane shi a dalilin da ya samu ka kawo wannan bayani tafsirin alqur'ani da alqur'ani kenan Allah ya fassara su waye ake nufi da yattaquna da su waye yutuna zakata wallazina hum bi ayatina yu'minun yace allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi su ne waɗanda suke bin ar-rasula manzo annabiyya annabi al-ummi wanda yake annabi nan sifofi guda uku suke jeri an gane ko wato wannan yana nuna cewa duk wanda bai yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ba daga ahlul kitabi zai shiga aljanna ba domin nan su waɗanda an ka faɗa zamanin annabi Musa sai aka ce alladina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi za su bi annabi ummi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam to kaga ko ashe a ce a'a duk duk addinan duniya kowa Allah na shika nema kuma ya ante lahira duka aljanna za a shiga ko ku harkar aljanna ai lalabe ta lalabe gidan wa Allah ya ce ga hanyar shiga aljanna kace lalabe na lalabe gidan wa ka tsaya ka yi ƙoƙari ka yi aiki tukuru ka samu aljanna aikin ka ba su yi baka aljanna ba amma kuma Allah ce ka yi aiki sai ya taimake ka amma ce a kawai aljanna lalabe ta kaza kaza kaza to kamar in mala'iki mutuwa zo ka ce lalabe ta shikenan kamar ya zo sai a dauke ka a kada ka cikin aljanna ayatma'u kullum ri'in minhum an yudkhala jannata na'im yanzu kowa sun shi kai shi kari shigantaka tai shi kin sallah shi kafir shi ma Allah kuma Allah ya dauke kai sa aljanna wasu ma abin da suka tunani yanzu Allah ya dauki musulmi ya kai wuta ku da kuka kare sakon ku da bannan ku bisa doron kasa kuma Allah ya kai ku aljanna shi Allah zai wanga aiki kai dan duniya bature ma da ka koyi yaren shi ka zo ka yi mai aiki a cikin kasarka ya ɗaukaka ka a duniya ya biya ka shi ko Allah subhanahu wataala waɗanda suka karanta littafin shi suka tsaya suka yi addinin shi hidima kuma kiyama ya ɗauke su kai su ta kai kai ka aljanna ni ne na ka kalmi wani irin tunani na gare kama shirya in kana shiryawa almuhimmu mun kawo jiya mas'ala guda daga cikin mas'aloli muka ce waɗansu malamai suka ce ar-rasulu shine wanda an ka bashi shari'a an ka ce ya isar da sako annabiyu sun ka ce shine wanda an ka bashi wato sako amma ba a ce ya gaya ma kowa ba ko matarsa ba a ce ya gaya ma ba muka ce wannan fassara tana da rauni an gane ko waɗansu ka ce annabiyu shine wanda ba a bashi littafi ba ar rasulu shine wanda aka bashi littafi muka ce a'a duka waɗannan fasarorin suna da rauni cewa annabi ba a umurce shi da isar da sako ba ba gaskiya bane domin Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna ba mu taba tura manzo ba an gane ko min rasulin wala nabiyin kaga da manzo da annabi duka an ce an tura su kenan wannan ya nuna annabi an bashi umarni da isar da sako sannan kuma cewa annabi bai da littafi kuma ba gaskiya bane kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirina annabawan nan mubashshirina suna bushara wa munzirina suna masu gargadi ina fata an fahimce ni masu bushara ko masu yin gargadi sannan wa anzala ma'ahumul kitaba Allah ya saukar da littattafai tare da su bai ce wa anzala ma'ahumul kitaba na ana nufin littafi guda dan annabawa ba littafi guda suke da su suke da shi ba sai dai waɗansu annabawa ba a faɗi littattafan su ba tunda ba faɗa ba Allah bai so mu sani ba amma babban bambanci tsakanin manzo da annabi shine manzo za a bashi shari'a sabuwa annabi tana yiwa a bashi littafi a ce yayi aiki karkashin wata shari'a shi yasa Allah ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur mu mun ka saukar da at-taura fiha a cikin ta hudan akwai shari'a wato wa nurun da haske yahkumu biha waɗanda suke yin hukunci da at-tauran nan annabiyuna annabawa kina kaga wannan ya nuna cewa wato yana yiwa a yi amfani wani annabi ya yi amfani da wani babban wata shari'a ta wani annabi wallahu ta'ala alam al'ummiya annabin nan al'ummiyi ummiyi ne me ake nufi da kasancewa sa ummiyi allazi la yaqra'u wa la yaktub mun yi bayanin wannan shine wanda baya rubutu baya karatu ina fata an fahimce ne baya rubutu baya karatu nisba ce zuwa ga al'ummu uwa kenan sai a ce ummi wasu ka ce a'a nisba ce zuwa ga umma al'umma al'ummar da babu ilimi cikin ta an gane ko wato ummatul ummiya allati la taqra wa la taktub amma in an ce umma ummiya ba ana nufin ba dukkan ta babu mai rubutu babu mai karatu cikin ta a'a mafi yawancin mutanen ta basu iya rubutu ba su iya karatu ba ina fata an fahimce ni to kaga shi yasa Allah ce al ummiya yana daga cikin mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wa alihi sallam kasancewa sa ummi kuma yazo da abin da mailimta ba za su iya kawo shi ba shi yasa kakkace a to shi an ce manzo ai an dauka shi annabiyu kuma an dauka shi amma an ce mutum bai iya rubutu bai iya karatu ba to ai mu a wajen mu wani nau'i na tawaya a'a nan shi ga annabi sifa ce ta daukaka al'ummar sa bata iya rubutu bata iya karatu ba amma da qur'ani yazo sai da ya maida ta babba al'ummar da duk duniya ta santa sai da sun kai mulkin duniya ta hanyar wannan addinin kaji mahmudu ghanemu yace من وحد العرب حتى صار واترهم إذا رأى ولد الموتور أخاه وكيف كانوا يدا في الحرب واحدة من خاضها باع دنياه بأخراه وكيف ساس رعاة الإبل مملكة ma sa sa ha kaisarun min qablu aw shahu nan da nake so in yi magana ce dan baitutuka suna da yawa yace wa kaifa yaya an kai sasa ru'atul ibli masu kiyon raƙumma sun ka jagoranci mamlakatan daula da mamlaka ma sasa ha kaisarun min qablu an shahu da kaisar shugaban abin da rubawa da shahu an gane ko kaisara da shugaban sha shugabannin na kasar Iran ne farisawa ba a taɓa samun shugabannin su ba wanda ya daula irin ta musulunci ta hanyar musuluncin nan laraba wannan ƙauya wannan suka samu shugabancin duniya to dan haka kasancewa al'ummar sa ummiya mu'jiza ne Allah ya bayyana ta babbar al'umma ta hanyar alqur'ani da ita Allah ya kare larabcin da wato da larabcin da alqur'ani Allah ya kare shi kuma su kansu saboda sun rika addini Allah ya ɗaukaka su da an aje addini an ka rika larabci an ka rika unsuriya ko sai Allah ya ruguzar da su babu wata kima ina fata an fahimce ni to huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum kaji ummiyina a sunan su shi ma ummiyina kuma Allah ya faɗi wannan karara a cikin suratu wato abin nan a cikin suratu al-ankabut wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun kaga Allah ce ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baka kasance ba tatlu kana karantawa min qablihi kafin alqur'ani min kitabin wani littafi wala takhutuhu bi yaminik ba za ka rubuta shi ba dan da annabi ya rubuta shi da Allah ce idan lartaba al-mubtilun da mabandata sun sa shakka ce ai to ai mun ga muku da an ka ce bai taba karatu ba bai taɓa rubutu ba to amma kuma gashi yana rubutu to koya mai ku dai akwai wani malami da ɓoye wanda yake karantar da shi duk da kuma haka nan na amma sai da sun kace akwai wanda yake karantar da shi su ce kaza nan su ce kaza nan su ce kaza nan kullun dai su ne ka a yarda da Qur'ani gaskiya na ka mutu ka je ka iska kai Qur'anin musulunci sai ya kai inda baka so kuma ka mutu ka je gaban Allah kuma ka ga bala'i Allah kai mu tsari almuhimmu dai al'ummi ummi wanda bai taba karatu bai taba rubutu ba shi ya samu mai alburda busir yake cewa kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wat ta'dib fil yutumi kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan ya kamata ya ishe ka mu'jiza game da ummi a ce maka ya zamanto babban malami iliminsa babu wani mai ilimi duk masu rubutun duniya ba su kai gare shi ba shi yasa sunan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sifarsa muallimul bashariya malamin da ke karantar da duk duniya gaba daya amma kowane akwai bakin da karanta su amma shi duk duniya gaba daya da karantar da ita kuma babu wata al'umma har wanda za ta zo bayan shi duk karatun shi za ta dauka in dai ana son a shirya alladhi yajidunahu maktuban kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati a ce yana da ilimi cikin lokacin jahiliya shi ummiyi na kuma al'ummar sa ummiya ce kuma yazo da ilimin da cikin al'ummar shi babu mai irin shi kuma duk duniya babu mai wannan ilimin haba ya isa mu'jiza fil jahiliyyati kuma lokacin jahiliya wat ta'dibi fil yutumi kuma a ce ya samu ladabi ya samu wato ladabi a lokacin yana maraya ya taso da ilimin da zai ba duniya tarbiyya a ce maraya na da ilimin da zai ba duk duniya tarbiyya kai ka san wannan akwai mu'jiza a cikin sa almuhimmu dai bayanan suna da yawa alladhi yajidunahu maktuban wanda suke samun shi shi annabin nan maktuban ya an ce maktuban shi ne wato rubuce indahum a wajen su fi taurati a cikin at-taura wal injili da injila ashe kaga sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam qur'ani ya tabbatar da suna cikin at-taura suna cikin injila sai dai ai hattara wanga qur'ani na ba da sifofin alqur'an nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin alqur'ani ko kuma an samu hadisai ingantattu suka faɗi sifofin sai a tabbatar da su duk waɗanda ba su ba in dai ba su tabbata ba to suna iya zamantowa isra'iliyat ne ba a iya dogara akan su ɗari bisa ɗari ina fata an fahimce ni don kasu zo su ƙara mana wani abu wanda babu shi almuhimmu maktuba indahum fi at-taurat wal injil sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna cikin at-taura suna cikin injila bal ma ayoyin alqur'ani sun tabbatar da wannan alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda muka ba su littafi sun san shi kamar yadda sun kasan ƴaƴansu sai ma ɗaya daga cikin su yake cewa in ban manta ba Abdullah ibn Salam ya gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi sanin shi da ƴaƴansa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum yace a shi sanin da ya gane wanda ya manzon Allah ta hina ƴaƴansa to sai wani ce a to ai an yi banna cikin Qur'ani Allah ce sun san shi kamar yadda sun ka san ƴaƴansu ko ba haka ba shi ko yazo ya ce a sanin da yema manzo ya fi wanda yema ƴaƴan shi kenan kamar ya karyata Qur'ani kai baka gane bane ba a karyata Qur'ani ba kamancece ne ba ita ke nuna ko ina 100 bisa 100 daidai ake ba domin abu in yayi kamancece ne da abu 100 bisa 100 kenan shi din ne an sifanta shi sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu ta fuskar sani an gane ko amma ta fuskar gane sifofin shi an gane ko to sun fi tabbata ga manzo sallallahu alaihi wa sallam dalili kuma ɗanka baka da tabbacin ɗanka na san fursa tunda yana yiwa matarka tana naci ba a da labari amma shi annabi bai yiwa waɗanda sufufin nashi ake an samu canji kansu ban sani ba ko an fahimta shi yasa ce ya fi gane shi da ƴaƴan shi don ɗan shi babu tabbaci ɗari bisa ɗari wannan kuma mun ci mutane su su rinka shakka ƴaƴan su matan su ba a'a a nuna maka cewa shi wannan tana yiwa a samu a samu wato matsala amma sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba za a samu matsala ba almuhimmu dai maktuba da indahum fit tawrati wal injil alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun tabbata bal ma ba sifofin shi ba har da sifofin al'ummarsa sun tabbata a cikin at-taura da injila ka ji karawa da karo shi din mu maida shi gefe al'ummarsa sifofinta kuma suna cikin al'attaura da injila ana bukatar dalili ko a hujja na basuwa Allah subhanahu wa ta'ala ce a cikin suratul fath Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalus salati wa atammu taslim walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min afaris sujud dhalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil kaji Allah ce misali suna da cikin attaura da injila kaga magana ta rige ta kare ki nan zan ce kace babu sifofin su cikin attaura da injila ƙarya da haka yi an gane ko to almuhimmu dai alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil shi sifofin shi suna cikin at-taura da injila kuma mutanen sa ba mu faɗa al'ummar sa sifofin ta suna cikin at-taura da injila ko sahabban sa ya'muruhum bil ma'ruf manzon nan yana umurta su ya'muruhum bil ma'ruf yana umurta su da abun nagari al ma'ruf daga ismul maf'ul ne daga arafa ya'rifu sai an ka ce ma'ruf abinda an san shi shine abinda kaga ana sani shine abinda shari'a ta yarda da shi dama abinda an nagari shine mutane suke aikatawa wato a bayyane shi yasa an kira shi al-ma'ruf wa yanhahum anil munkar yana hana su da abinda yake bai da kyau al-munkar ismul maf'ul na ankara yunkiru inkaran an gane ko sai a ce ismul fa'il munkir shi ko ismul maf'ul al-munkar in kaga dama sai ka bar shi matsayin jinsi al-ma'ruf duk abin da shari'a ta yadda da shi al-munkar duk abin da shari'a ba ta yadda da shi ba sai ta zamanto al-jinsiyya ce kenan ash-shay'a al-ma'ruf sannan kuma ashai almunkar shikenan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wa yuhillu lahum at-tayyibat sannan kuma yuhillu yana halatta musu at-tayyibat abubuwan da suke masu kyau tayyibat jam'i ne na wato tayyiba an gane ko tsaba ya tsibu mu'annas namiji sai a ce tayyib shi na malam bahaushe ce tsayyabu ya taya ta mace kuma ce mata tsayyiba saboda ta a wajen hausawa tsa take ina fata an fahimce ni to tayyib tsaba ya tsibu tayyib mace tayyiba sai aka ƙara mata alif an gane ko sai an ka ce fa'il tunda tsaba ya tsibu tayyib fa'il sai an ka ce tayyib shine abin da yake da kyau tayyiba abu da dada mai kyau tayyibat sai zaman to jam'in shi duk abubuwan da suke daɗaɗa. to sai malamai suka yi tsabari anan wa yuharrimu alaihim alkhaba'ith kuma yana haramta musu abubuwan da suke mummuna jam'i ne na khabith ko khabisa sai a ce khaba'ith ina fata an fahimce ni duk ana faɗa malamai sun ce da khabith da wato khabisa duk ana cewa khaba'ith duk da yake mafi yawanci suna cewa jam'in fa'il yana zakuwa ne na khabisa an gane ko fa'ila amma dai malamai sun ce duka yana iya dauka wallahu ta'ala a'lam to sai malamai suka yi sabani me ake nufi da at-tayyib da al-khabith at-tayyib wadan suka ce abinda ake nufi shine abinda yake shari'a ta halatta shi al-khabith abinda shari'a ta haramta shi wadan suka ce a'a at-tayyib shine duk abinda rayuwa ba ta kyama shi al-khabith shine duk abinda rayuwa take kyama to anan akwai matsala saboda abinda rayuwar wani take kyama to rayuwar wani kuma ba ta kyamar sa kenan idan mun kai hakan gaba za mu gane abinda yake haram ba da abinda yake halal sai suka ce a'a a ɗabi'a ta dan adam in dai rayuwar shi hankalin shi da ɗabi'a shi bata canza ba duk abin da yake mai kyau na zaka iske shari'a wato tana abin da shari'a ta yarda da shi zaka iske hankali in dai hankali na wanda bai gurɓata ba yana son wannan abin amma dai abin da fi dacewa mu ce at-tayyib kawai shine abin da shari'a ta halatta domin shari'a ita ake koma ma ba hankali ake koma ma ba abin da wani yake kyama ba shi wani ke kyama ba ina fata an fahimce ni sannan akwai abin da halatta ne amma wani ba zai iya amfani da shi ba mun fahimci wannan at-tayyibat wadan sun kace at-tayyibat kai ba abinda ake gani ba duk abinda yake tayyib ne hissan wa ma'anan da abinda yake ana ci da abinda ma ba a ci duk abinda yake dabi'a ce ta gari to manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da halaccin shi kenan sai zaman tonan wato al-ashiya al-hissiyya wal ma'nawiyya domin zina kowa ya san ba ta da kyau aure kowa san yana da kyau to aure tayyib ne abu ne mai kyau an gane ko sannan kuma zina abu ne wanda bai da kyau duk da tura sun ce in yaro kai 18 budurwa ta kai 18 in sun kai zina suna abin da liberté ne nasu sun ya kamata su aikata abin da sun kaga dama wannan tsari ne na can masu irin wannan ra'ayi na makiyan Allah ina fata an fahimci ni to almuhimmu dai wannan yake nuna cewa duk abin da shari'a ta haramta wato abin nan bai da kyau an gane ko at-tayyib daddada al-khaba'is mummuna shine zance mafi inganci to da wannan ne malamai sun ka haramta shan taba sigari wagga aya tana daga cikin dalilin da suka haramta ta dalili kuma sun kace yuhillu lahum at-tayyibat dan wani sai ya ce shi bai yarda ba sigari haramta na fata an funci an ka tuyi sai ce a to shi dai ka kawo mai cikin qur'ani a ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna ad-dukhan haram sannan shi bar shan taba ina fata an funci to shikenan saboda bi saboda sun jahilci nasoshi na alkur'ani shi alkur'ani ba ya zo ne ya ɗauki sunayen abubuwa daban-daban daban ba a'a akwai ka'ida wadda ake koma ma a kanta ina fata an fahimci ni masu inkarin kiyasi musamman abin nan to kaga sai ce maka ai shi cikin qur'ani bai ba inda an kace inna dukhan haram kuma cikin hadisi ba inda an kace inna dukhan haram da haka ku bar mu musha wani kuma sai ce a'a ai ita ta ba maka ruhi ta an ka tambaye shi ni addalili yace Allah ya ce innal mubadzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura mubazzirina anka ce ai mu almubazzaranci ta yau shi kaje Allah ya ce mubazzirina kanu ikhwana shayatin mutun dan uwar shaytan na kasance mutun dan uwar shaytan ai sai da mutun babban zunubi ina fata an fahimce ni Al-Sheikh bin Baz da yazo da aka tambaye shi kan ta ba halatta ko haram yace haramta dalili kuma gashi daga cikin ayoyi yuhillu lahum at-tayyibatu wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith taba kuma tana cikin khaba'ith kuma duk likitocin duniya sun tabbatar da taba tana cutarwa balma an tilastar da su sai sun rubuta le taba menene nui gravement à la santé duk likitocin duniya sun yarda amma saboda ana bukan makudan kuɗaɗe kuma suna biyan wato abin nan majalisar lafiya ta duniya tana suna zuba mata makudan kuɗi na tara shi yasa ake sayar da ita sannan bin baz ya ce to shi daga cikin abin da ke nuna mai taba haramun ta yace tana kama da abincin da ke wutar jahannama yace cikin suratul ghashiya Allah ce la yusminu wala yi guni min ju'in haka abincin yan wuta shike la yusminu bai sa ai kiba wala yughni min ju'in sannan kuma maganin yunwa kuma haka take ba ta sa kiba dan in ka shekara dubu ɗari biyar kana shan taba ba za ka kiba ba wala yughni min ju'in sannan kuma ba ta mi ba ta maganin yunwa haka take amma ta zama musiba to dan haka dai ya kamata a ce mutane su yi kokari su nisanci wannan abin sannan ba ita kadai ba har waccan ƴan uwarta wadda a babbat daga ita balle ma ita wadda ake sha tana bugar da hankali balle kuma amfani da ita ta hanyar sha akwai wanda suke kada ta su kada cikin baki suna bultsawa duk dai waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda ya kamata a ce duk abin da ke cutar da lafiyar ɗan adam haramun ne ko da hura ta yi yamin da in ka sha za ta cutar da kai ta zan haramun ne bari zancen ta ba almuhimmu wa yadau anhum shi manzon nan yadau anhum yana saryan musu ko yana ɗauke musu israhum imamu ibnu amir ya karanta asarahum yana ɗauke musu yadau anhum israhum yana ɗauke musu israhum wato shine abubuwan da suka yi musu nauyi shi yasa mu'minai sun karuke Allah rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina wal aghlal allati kanat alaihim kuma yana dauke musu kukumma kukumi jam'i na al ghullu sai a ce al aghlal jam'in sa inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan na al aghlal ana nufin at takalifu shar'iyya abubuwa na shari'a waɗanda suke da nauyi akan abin nan akan mutane ina fata fahimce ni in ko an ce al ghillu shine bakin ciki wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu bakin ciki da keta da garin kyashi al ghullu kukumi al ghallu koko al ghallatu shine amfanin da ake fitarwa na abin nan abin noma allati kanat alaihim wadda ta kasance akan su lokacin da shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zo lokacin da shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta zo dukkan abubuwan da sun ka kasance suna da nauyi domin kasancewa ta ita ce shari'a ta ƙarshe sai Allah ya zo ya ɗauki duk wani abu wanda yake da wahala allati kanat alaihim can cikin at-taura akwai abubuwan da suna da nauyi akan su dama annabi Isa da ya zo an gane ko akwai abubuwa da dama waɗanda at-taura ta ɗauke musu dan ya ce wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura wa li uhilla lakum ba'd alladhi harrima alaikum kaga an zo dan a halatta musu sashen abubuwan da aka haramta musu ina fata an fahimci ni to bayan wannan wa yadha anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim ita ko shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta zo gaba ɗaya sai ta zo ta cika salihatul li kulli zamanin wa makanin wato wa ajnas ta dace da kowane ɗan irin mutane sannan ta dace da kowane zamani sannan ta dace da kowane wuri babu shari'ar da ta dace da ko ina banda shari'a Allah da ka ɗauki dokokin wata ƙasa ka aza wata ƙasa ba su yi don hauka za a kallon su amma dokokin Allah sun domin Allah shi ya halicci duniya shi ya halicci ɗan adam shi ya sai da ɗan adam yake shi ya san dukkan zamunna shi yasa farko yana canza shari'a daga wani annabi zuwa ga wani annabi amma da ya zo da shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ki canza ta ya barta don ya san ta dace da dukkan kowane zamani ta dace da kowace al'umma sannan ta dace da kowace ƙasa sannan ta dace da kowane wuri shi yasa duk wanda ka cewa qur'ani bai dace da wanga zamani ba le qur'an e passé to wannan mutumin in dai musulmi na ya hita daga cikin musulunci in kuma virus na a cikin kai ne ma hukaci da shikenan mun rige mun kare da kai dai passé ina nan an kauce qur'ani technology da akwai duniya ta kawo irin qur'ani sai mu gani qur'ani sai dai passé amma virus na a cikin kanka ga wurtaccen mahaukaci kake mu a wajen mu amma wanda yake ganin kuma da hankali can gare shi ta kare wa ya za'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim yana dauke musu waɗannan kukumba da attare da su kenan ashe zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rahama ne gare su inda sun fahimci wannan ina fata an fahimci ni Allah ce to falladina amanu bihi waɗanda suka yi imani da shi shi annabin ka gani ko kenan sharadin shiga aljanna a yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a yi imani da dukkan annabawa wa azzaruhu suka taimake shi kaga kalima ta ta'zir tana da ma'ana guda biyu kaga azzara yu'azziru ake cewa ta'ziran in an ka ce azzara yu'azziru ta'ziran shine alkali ya bada hukunci wanda babu nasi akan shi sai yayi ijtihadi ya bada hukunci na shari'a mutum yayi wani laifi babu bulorin da kamata ya mishi a ce to yanzu alkali ya duba bulala da kamata ya mishi sai ce to a mai bulala kaza saboda a cikin nasi ba a kawo ba amma kuma a istinbati ana iya fitar da wannan abin na fata ofin shi ake kira ta'aziri kamar yanzu yaro karami a same shi yayi wani abu misali a samu yaro yayi kokarin misali bugun wani yaro ya bashi kashi to kaga yaro da yaro ba su da shari'a amma yanzu misali ya kai sha shida ko kuma ce yaro ya kai sha biyu ko sha uku almumayyiz to ya kamata a yi limai da dabi to sai alkali ya sa a yi mishi ladabi daidai da hankalin shi wanda zai sa ya koma daidai kamar yadda kaga shari'a ta ce yara idan suka ƙi yin sallah a koya musu sallah da shekara bakwai a buge su kaga ba ana nuna ai musu bulala ɗari ba kamar yadda wadansu suke talla a'a a tsoratar da su bugun da za a yi musu bugu ne wanda zai ladabtar da su to amma ai ba haɗi yadda za ka bugun ba amma an bar shi ne saboda mi saboda hankalinka kai an san mutum ba zai ma dan shi bugun kawo yuka ba ba bature ne da zai koya koya mu ne da zamu yi mu da ki ƴaƴanmu ba koko kaza a'a mu mun yi shi rahama ga ɗiyanmu dan mu ba mu son ƴaƴanmu su mutu kuma mu muna son mu aihu shi bai son mu mutu sadan mu muna dauke da nauyin ƴaƴanmu kuma mu ba mu son su mutu shi ko shi na son su mutu mu mu mutu yayi muna kireyen yaki da al'amura kuma zo ya ce muna yafi mu son ƴaƴanmu wace irin kariya ta wuka kai daga kireyen virus kin da kashe mutane a duniya zaka zaka kace mutane kana kamnan mutane wace irin kariya ta wuka Allah ya muna mai kyau wa azzaruhu nan ko azzara shine nufin taimako an gane ko azzara yu'azziru shine karfafawa kenan wa ayyaduhu suka karfafa shi wa nasaruhu suka taimake shi to inda ce wa azzaruhu suka taimake shi wa nasaruhu suka taimake shi kaga bai to su malaman zauri wayo gari su sai su dauki wata fassara sai su karkata yadda za su samu fassara kalma guda biyu ai wa azzaruhu suka karfafa shi wa nasaruhu suka taimake shi shi yasa wallahi in baka yi zauri ba fassara sai ta yi maka wuya المهم dai zamirin shi na komawa zuwa ga ar-rasul annabi al-ummi wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'a suka bi haske wanda aka saukar tare da wannan annabin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alqur'ani ake nufi shine an-nur ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina fa aminu billahi wa rasulihi والنور الذي أنزلنا النور الذي أنزلنا حسن دمك سفكر شيني القرآن alladhi unzila ma'a wanda aka saukar tare da shi nan ba ana nufin qur'ani tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sabku ba a'a nan ma'ahu yana tare da shi ta fuskar ana sabkar mai suna tafiya tare tare da zamanin sa domin ma'iyya tana da alaka da al-iqtida in an ka ce Allah yana tare da mu ba ɗaya bane da a ce shugaban ƙasa yana tare da mu ba ɗaya bane a ce rana tana tare da mu ba ɗaya bane a ce wata yana tare da mu balle ka ce dan an ce unzila ma'ahu qur'ani tare da annabi ya sabko ba haka ake nufi ba a sallallahu alaihi wa sallam a a zamanin sa da zamanin sabka alqur'ani guda ne ana sabko mai suna tafiya tare shi ne abin da ake nufi ma'ahu har sun ka zamana ya zama to alqur'anin ya cika yanzu in ce wato mun yi tahiya tare da rana kai yanzu in koma hukaci ya san bin yuwa na a ce tare da rana ta sarko ranar mutai tare da ita ko ba karan bane to shikenan ka ka aika ce ka fahimci alqur'ani irin da hankali mai iya kala kala ce ta danganta in nace ina tare da ilimi ba dai nake da ina tare da kuɗi ba ba dai nake ina tare da shugaban kasa ba sai a ce shugaban kasa yana tare da mu amma alhali ko ba tare da mu cikin ma'ana labarin mu yana kai zuwa gare shi shi ne abin da ake nufi wattaba'un nura allazi unzila ma'ahu suka bi hasken da aka saukar tare da shi ula'ika Allah ce waɗannan humul muflihuna su ne masu cin rabo a nan sai ka gane cewa na an ka ce ula'ika waɗannan ba a ce ula'ikal muflihuna ba a nan sai ka fahimci wani abu guda humkin na an ƙaro ta litta akidi to kuma tufidul qasru ko kuma tufidul hasru al hasru yakunu haqiqiyan wa yakunu idafiyan nan ilimin balaga na da ilimin usulul fiqh na an ce an ce ula'ikal muflihuna waɗannan su ne masu rabauta babu matsala ai ma'ana ta yi ko amma sai an ka ce ula'ika humul muflihuna waɗannan su kaɗai ne masu cin rabo hum ɗin nan tana nuna su kaɗai ne to kaga wannan dan a nuna maka haƙiƙi na akwai idafi wanda za a yin kasu misali amma ba haƙiƙi bane kamar yanzu da an ka ce wa muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ba manzo bane ba komai bane illa manzo to amma ba manzo dai bane ai ba sifa guda ɗaya gare shi ba nan ka ji sifofin shi alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban indahum sifofin shi suna da yawa kenan wancan sai zaman to qasrun ne idafi an kalli sifar ce aka kawo a wannan wurin ita kadai ce ake magana amma nan haƙiƙi ne ula'ika humul muflihuna waɗannan su kaɗai za su rabauta duk wanda bai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan an turo shi wannan mutumin dan wuta ne babu zancen aljanna lalabe na akai wallahi da ka kauce ma manhajan Allah ka halaka wannan aya ina ganin lokaci ya dan fara matsuwa sai nayi rasu kwana guda biyu a kanta ina fata an fahimce ni abu na farko shine magana kan ɗan alƙur'aniyuna waɗanda ba su yarda hadisi ba yanzu dibo nan sai Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin ma at-taura tun cikin at-taura an ka hudi gashi kuma magana ta zo cikin alqur'ani yuhillu yana halattawa lahum gare su at-tayyibat abubuwa da dada to shin halattawa da haramtawa aiki ne nawa na Allah ko qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun kaka haramtawa da halattawa aiki ne na Allah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba amma sai an ka ce annabi shi na halattawa ya zai annabi shi halatta amma yuhillu lahum at-tayyibat kuma an ka ce wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith kuma ya haramta musu annabi isa shi ma da yazo ce wala uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum dai in halatta muku sashi abin da an karanta muku a'a yana halattawa ne da izini na Allah subhanahu wa ta'ala wannan zai nuna baka cewa kenan da abin da ya haramta cikin alqur'ani da abin da ya haramta cikin hadisi dukkan su daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala suke mun fahimci wannan go abu na ƙarshe lokutan mu ta ƙarshe tunda lokaci ya fara matsowa shine nan wannan aya ta faɗi sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda waɗansu ya kamata mu yi koyi da shi waɗansu kuma a'a ba za mu yi koyi da shi ba don ba za mu same su ba na farko kaji an ka ce ar-rasula shi manzo ne to ga kace zaka zan manzo da kace zaka zan manzo ka kafirta domin manzanci zabe ne da Allah Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas annabiyya annabi ne wannan shi ma mutum bai waye mai da kai ne annabi da ka ce ka zan annabi ka kafirta musamman bayan shi dama babu annabi babu manzo al'ummiya ummi wannan kuma ummi shi gare shi ɗaukaka na amma mu ya kamata mutum shi karatu saboda shi dan Allah ya tabbatar da mu'jizar shi Allah yi shi ummi sifa nawa mun ka samu shi yasa yanzu ma kake ganin suna cewa mukafahatul ummiya a yaƙi wato jahilci al'ummiya saboda mutum mumin da bai iya rubutu bai iya karatu ba duk da yake anan akwai banna sai in sun ce ummiyi shine wanda bai iya karanta faransai ba a kasashen da faransa ta mulkin mallaka ummiyi a kasar ingilishi ne wanda bai karanta bai iya karanta english ba amma su dun bai karanta alqur'ani su a wajen su ummiyi na to kaga ko akwai banna to alladhi yajidunahu maktuban kaga sifa uku wanda kuma maktuban indahum fit tawrati wal injili kaga maktuban kinnan sifa ce tashi kenan rubuce yake hudu kenan ya'muruhum bil ma'rufi to wannan shi na rubuce a cikin at-taura da injila baka cewa kai zaka samu wannan sai dai kana cikin al'ummarsa Allah ya ce ya faɗi wannan cewa ya bada labarin ku cikin at-taura da injila ina fata an fahimce ni to sannan ya'muruhum bil ma'rufi wanda sifa ce ta biyar ko to kenan amiruhum bil ma'rufi na nan kana iya koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai umurni da abu mai kyau gurgudun ilimin ka wa yanhahum anil munkari kenan nahihim anil munkari na in kana son ka mai da shi sifa kenan wato mai hanin mai hana suna daga mummuna me yasa yace ya'muruhum da yanhahum yuhillu lahum at-tayyibat kaji sifa ta gaba wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith kaji sifa ta gaba kenan wato muhillu lahum at-tayyibat muharrimun alaihim al-khaba'ith wadi'un anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim duka wanda sifofi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma wadancan sai kawo su sunaye ar-rasula annabiyya al-ummiyya maktuban wadanda duk tabbatacci na amma da ce ya amurhum saboda umurni da abu mai kyau da hali da abin da bai da kyau sifa ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma aikin sa ne sai da ya koma ga Allah yanhahum aikin da ya kama yi ne sai da ya koma ga Allah yuhillu lahum at-tayyibat aikin sa ne wanda ya kama yi sai da ya koma ga Allah wa yuharrimu alaihim al-khaba'is aikin da ya kama yi ne sai da ya koma ga Allah wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim aikin da ne ya kama yi sai da ya koma ga Allah to shi yasa waɗannan suka zo a matsayin fi'ilai ina fata an fahimce ni shi yasa in kaga qur'ani ya ka abu suna ya ka abu fi'ili akwai dalilan da suke sawa alqur'ani ya saba musu wannan aya akwai bayanai na karshe akan ta ba mu samu dama kawo su ba almuhimmu wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim malaman sarfu sun kawo wata ka'ida suka ce duk sunan da ya kasance wawun ce ta zo wato a harafin sa na mudari'i to in kasra ce ta gabace shi ana shafe wawun kaga wa'ada sai ka ce ya'idu baka ce wa yau'idu duk da ko wa'adana wa'dan ina fata an fahimce ni wahaba to sai an ka samu wahaba sai an ka ce yahabu ina fata an fahimce ni to kaga yahabu ba a ce yauhabu ba kuma an ce yahabu liman yasha'u inafan wa yahabu liman yasha'u duku kaga wada'a maimakon a ce yawda'u sai an ka ce wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim kaga ga kaida kuma an saba mata tunda nan fatata la tawjal ba a ce la tajal ba daga wajala ne kuma to kaga ya za a yi sai malamai suka ce banda akwai abin da ake kira istisna l'exception confirme la règle kare yiwa ka'ida da kyau ko a turanci shine banda haruffa huruful itbaq guda hudu da sadun da dadun da ta'un da za'un sunan su huruful itbaq kuma banda huruful halqi huruful halqi haruffa ne guda shidda da alhamza tana nan da ha babba sannan kuma da ainun da ha'un suna nan tsakiyar makoshi da kha'un da gainu suna nan sama waɗanda haruffa guda shidda su ban da su ko da wawun ta zo bayan su ko da fatha ne su ana iya shafewa yawda'u ba a ce yawda'u ba kadiba cikin at-tarif fi ilmi tasrif na ustazu doktor abdullahi al-usta na ƙasar libya ya kawo wannan bayani almuhimmu falladina amanu bihi wa azzaruhu waɗanda suka yi imani da shi suka taimake shi suka karfafa shi wa nasaruhu suka taimake shi wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a suka bi hasken da aka kawo tare da shi ulaika humul muflihun waɗannan su ne za su rabauta wannan yana nuna cewa duk waɗanda ba su yi imani da annabi ba ba su taimake shi ba ba su karfafa shi ba ba su bi hasken da aka turo mishi ba waɗannan mutane sun yi hasara wannan shine abin da alqur'ani ya tabbatar duk wanda bai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba ya halaka wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin yan uwa ina ganin lokacin mu ya kare duk da yake dai ayat dai mun samu dai mun gabatar da iya abin da hali ya bamu dan ya kamata mu dakanta sai gobe in Allah subhanahu wataala ya bamu iko abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh